الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قلنا كراتوني دموكي قباتر وأتكل لتافن تناسق الضرر في تناسب السور إن إمام السيوطي تارد هذا شد الدراسة العددية الموضوعية باختصار za mu tashi ne insha Allah ta'ala a farkon suratul jumu'a muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya suratul jumu'a an gane ko ta sabka ne a Madina amma akwai waɗi wasu daga cikin abin nan suna ganin ta sauka ne a makka amma ra'ayi wanda an rinjayes a kan shi domin akwai zancen sallar juma'a a cikin sallar juma'a kuma a madina ne aka fara yin ta ba wai a makka ba mun gane ko yawwa kuma kalimar juma'a ta zo cikin ta ya ayyu allazina amanu idan nudiya lis-salati min yawmil jumu'a dama kiran sallah ayoyi na suka bayani shi a cikin alqur'ani da wannan da kuma wa idan nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba sannan kuma juma'a daga jama'a ne wato abin da ke hadawa an gari ko to sallah ce wanda mutane suna taruwa a cikin ta shi yasa ma ake kiran sallar jama'a sallar jama'a wadda tana hada mutane daga nan ka samu sunan jama'a mai yawa adadin ayoyin ta tana da ayoyi 11 ba ba wani sabani dai akai wanda mun ka taba kai gare shi game da ita adadin haruffanta tana da harafi wato bakwai da arba'in da tara adadin kalmominta kuma tana da kalima wato dari da saba'in da bakwai yan an hidda su fi da ila da abdallah tayyar ya ce laisa fiha nasikhun wala mansukh a cikin ta babu ayar da ta shafe hukuncin wata aya ko ko an ka shafe hukuncin ta ta sabka bayan suratu tahrim cikin nazalat ba'da suratu tahrim wa qabla suratu taghabun sannan kafin suratu at-taghabun a cikin tartibi a tartibul mushafi in an dibi jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 62 yan an ka dauko daga fatiha bakara ita ce sura ta 62 a tartibul nuzuli tartibi na sabka wato abin nan a cikin al'itqan da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na dr abdul tayyar ita ce sura ta 110 da sauka to da dama adadin surorin alkur'ani 114 ne to wannan shi dai ne a takaicen takaitawa bayani bihtisar a cikin addirasa al'adadiyyar mawdu'iyya mai so zai koma cikin littafan tafsiri daban-daban da kuma littafai na ulumul qur'an a cikin ta nasu quddurar imam suyuti yace suratul jumu'a aqulu ina cewa zahara li ya bayyana gare ni fi wajhi fi wajhi ittisaliha wato huska ta haduwar ta ko dacewar ta bima qablaha da abin da ya gabace ta kina yana nufin suratul as-saff annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki lamma zakara lokacin da ya ambata fi suratul saff a cikin suratul saff hala Musa ma qaumihi halin annabi Musa da mutanensa wa adahum lahu da kuma cutarwar da suka yi masa na'iyan alaihim dalika ma'ana Allah yana mai musu musun haka asalin annayu shine a bada labarin mutuwa an gane ko to amma dai nan na'iyan ma'ana yana musu musu akan abin da sun ka aikata inda Allah ce wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'thunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum an gane ko abin da mai tahqiqi ma number 1 ya kawo wannan cikin wannan littafi yace to zakara fi hadhihi sura sai Allah ya ambata a cikin wannan sura yana nufin hadhihi suratul jumu'a kenan halar rasul sallallahu alaihi wasallam halin manzo sallallahu alaihi wasallam wa fadla ummatihi da falla al'ummarsa tashrifan lahum dan girmama su li yadhhara dan ya bayyana fadlu ma bainal ummataini falala wadda a tsakanin al'ummomin guda biyu walidhalika don haka ne lam yu'arrid fiha Allah bai gitto ba li dhikri yahudi da ambaton yahudawa an gane ko Allah bai bai bijiro ba da ambaton yahudawa to anan ana iya cewa ma'ana bai faɗe su ba karara an gane ko sai faɗe su a fakaice amma ina nufin ba aure su kwata kwata bane an kwaɗe yahudawa da Allah ce kul ya ayyuhal ladina hadu sannan masalul ladina humilu tawrata ay yahudawa ake nufi ba sani ko mun fahimta ba kina tana nufin bai ambaci falalar su ba amma ina nufin ba faɗa kwata kwata ba to sai a ce to nan ya sha a fake mun gane ko wa aidan kuma lamma zakara hunaka da Allah ya ambata qaula Isa fa da annabi Isa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ina muku bishara da annabi zai zo bayana Ahmad an gane ko suna ne na manzo sallallahu alaihi wasallama amma yan Ahmadiyya sun ce a'a wani Ahmad ne da ya bayyana a kasar abin nan indiya mirza ahmad gulam shi ne ake nufi shi muhammadu manzo allah da amma ahmad nasu ne shi ne zai zo baya wannan hatsari na kwarai da gaske cewa akwai wani annabi bayan manzo allah sallallahu alaihi wasallama ko manzo kafirci ne qala huna sai allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum allah na turo a cikin al ummiyina sune alladhina la ya'rifuna al qira'ata wal kitaba wadanda ba san rubutu ba ba su iya karantawa ba sune larabawa ummiyina ne rasulun minhum sai Allah turo manzo daga cikin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan yake nuna maka cewa wato aiki da addini shi ke daukakar da mutum lokacin da an ka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an ka ce musu ummi ba ana nufin cikin su babu wanda yake karatu babu wanda ya rubutu ba a'a al'umma ce da galibin ta ba su iya karatu da rubutu ba dan cikin su akwai wanda sun ka iya rubutu sun ka iya karantawa amma ana nufin galibin su an gane ko ummiyina daga al'ummu ne shi ne sun ka ce ummiyi na mansubun ilal ummi mutumin da an ka danganta zuwa ga uwa ta domin idan mutum ya tashi da yaren uwa ta yana aikata shi duk da turawan ga matar da suke cewa wasu ka ce al'ummiyi na daga al'asuluna waɗanda ana danganta zuwa ga asalin su domin kowa yana koma da asalin dan adam duk tashin su gudana wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an jahili aka aiwaka talaka ake aiwaka daga bani zaka samu abin da zaka samu an gane ko to amma ya an kai suka samu jagorancin duniya saboda sabka alqur'ani a cikin su shi yasa ma kalima ta farko da ta sabka cikin qur'ani sai ta ce iqra su ummiyun kin nan ya za a yi su samu cin nasara shine su yi karatu dan haka duk in baka ba ɗiyan ka karatu ba baka ba al'umma ka karatu ba duk dukiyar da ka aji musu duk mulkin da ka aji musu na banza na kwana biyu suna tarwatsa shi da ilimi ne ake samun ɗaukaka ina fata an fahimci yawwa mun gane ko to don haka ummiyin gasu ana kiransu jahilai amma suka jagoranci duniya shi yasa mahmud gune ma a cikin kasida shi ta da ya risa al'alam al-islami da kuma al'ummar islamiyya yake cewa wa kaifa sasa wa'atul ibli mamlakatan ma sasa ha kaisarun min qablu aw shahu ya an kai ru'atul ibli masu kiwon raƙon sun ka jagoranci daular da da kaisara da sha shahu wato mutumin shugaban kasar abin da farisa musu jagoranci irin wannan daula ba musulunci ne suka aiki da shi da haka ɗaukaka ba ta samuwa sai da musulunci duk ɗaukakar da ba ta musulunci ta bato za'ifa ce kuma za'ila za'ifa ta bogi shine za'if Allah ya kyauta isharatan yace to an yi ishara ne ila annahu alladhi bashara bihi isa shine wanda isa ya bashara ya bushara da shi wa hadha wajhun hasanun fi rabt yace wannan fuska ce mai kyau wajen hadawa mun gane ko wa aidan kuma yace lamma khatama tilka sura lokacin da Allah ya karkare wacin sura bil amri bil jihad yayi umurni da ayi jihadi ko wa sammahu tijaratan kuma Allah ya kira jihadi kasuwanci kasuwanci ne za ku yi da Allah ka ba Allah dukiyar ka dan ka Allah ya baka aljanna kaga kai dan kadan nan ka ba su wanda za a baka kuma bai kare ba khatama hadihi sai Allah ya karkare wannan bil amri bil jumu'ati atai ayi jumu'a sallah kenan wa akhbara annaha khairun min tijara kuma ba da labarin tafi kasuwanci ad-dunyawiyya na duniya na fata an fahimce ni mun gane ko yawwa to sannan kuma wa aidan kuma fatilka suratu saffi ita suratu saffi wasufufu tushra'u fil mawdi'aini sahu ana shar'anta shi a wuri guda biyu alqital wajen yaki was salatu da sallah fa nasaba ta'qibu surati saffi alqital bi surati salatin kenan sai dace a biyo bayan ta'qib a biyo bayan suratu saffi تعقيب سورة الصف القتالي سورة wadda ta yi bayanin kenan zikiru صف القتالي wadda ta ambaci sahun yaki bi surati salatin da sura ta sallah ta saljimu saf wadda ya lazimta ayi sahu in za a yi sallah daruratan wanda yake lalura ne cilas wahiyar juma'a ita ce juma'a li annal jama'ata shartun fiha domin jama'a sharadi ne a cikin ta duna sa'ir salawat banda sauran salloli nan yana nufin ba wai yana nufin sallah ta hamsu salawati ba wajibi bane a yi jama'a zance mafi inganci jama'a wajibi ce a cikin sallar farilla amma nan yana nufin ita an akwai malaman da suke ganin dole sai alƙarya ake yin sallar juma'a garin da duk bai kai alƙarya ba kenan sai sun kai mutum arba'in allah akalla wasu ma sun fi tashi da haka duk da yake wasu malamai su cewa ko mutum biyu ma suna iya sallar juma'a akwai wannan magana in gane ko mutum guda shi tashi shi hudu ba guda shi saurara a yi sallah eh wani wuri an ce sha biyu to sha biyu din din daga cikin ara in ka diba cikin littafin fiqh sunna na sayyid sabiq da kuma littafin al-istidkar da ibn abdul bar nan ne zaka zo ka ga maganganu na malamai daban-daban waɗanda wasu sai kanka ya ciwo sai shi al-istidkar in kana karatu shi kana karamin dalibi baka da usulul fiqh baka da ulumul ala to kanka ma hoshewa zai gidan rikicewa zakai baka san inda zaka kama ba dole sai ka yi dabtakin aqwal sannan ka samu ka samu mafita wallahu ta'ala a'lam da haka mutum da ya duba dai maganganun malaman fiqh su nan daban-daban da dalilan su kuma sura ta gaba wadda za mu tashi abin nan fa hadhihi wujuhun arba'a yawa wadannan fuskoki ne guda hudu fataha Allahu biha wadanda Allah ya musu wanda ya budi da su yana nufin Allah ya masa budi an gane ko yawa to wannan shi ne ni sura ta gaba ita ce suratul munafiqun an gane ko ba a kira ta suratul munafiqin ba wato mabniyun alal hikaya kamar yadda mun faɗa can wajen suratul mu'minun amma in zaka yi nahawu sai ka ce suratul munafiqin mudaf da mudafun ilayhi amma idan zaka dauke shi mabni alaihi kai shikenan sai ya tabbata haka nan baya canzawa in gane ko marartu bi suratul munafiqun zaka cewa sai ka ce ba harful jarri suratul munafiquna wato mabniun alal abin majrurun mabniun alal hikaya da suratul kafirun da suratul mu'minun duk haka an kai musu kakkace sahabbai ba su jin larabci sakari gane ko wanda ustazu dr musa'idu tayyar ya kawo hujja cewa kuskure ne a kafa hujja da shi'ir na jahili da shi'ir a manta da maganganun sahabbai saboda lokacin da su sahabbai suke suna cikin karnin da har su malaman nahawu sun yi ittifakin ana istishari da shi sannan kuma su quraisha akwai quraisha daga cikin su kuma su sahabbai da larabawa ne kuma suna jin larabci kuma sun san qur'ani su hadisi kuma a ce ba aka hujja da maganar su a cikin larabci to aka hujja da maganar wa sha'irin da ma ba a san shi ba wani ba sannan an ta shu'ara sun shiga kuma cikin su akwai shu'ara din tunda akwai su Hassan bin Thabit akwai Abdullah ibn Rawaha da sauransu da haka wannan ya kawo mas'alatul istishhad bil al hadith an-nabawi bil athar bi athar as-sahaba gani ko ala ayyati hal da ya kamata mutane su yi hattara dan wani da an kawo hadisi ko abin nan sai shi abin nan sai da shi hadithin akwai dawabitul istishhad bihi fi lughati al-arabiyya idan kana marwiyun bil ma'na bil bil bil lafz mun gane ko ala ayyati hal suratul munafiqun dalilin sa mata suna suratul munafiqun don an bace munafikai cikin ta idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ko ba haka nan bane adadin ayoyin ta tana da ayoyi 11 ba mu cimma wani sabani ba a iya binciken namu adadin huruf harufan ta tana da harafi 780 adadin harufan ta kinan suratul munafiqun adadin kalmomin ta tana da kalma 180 Abdullah Tayyar yace fiha nasikhun a cikin ta akwai ayoyin da ko aka shafi ko ayat da aka shafi walaysa fiha mansukh amma babu wadda wato nasikhun akwai wadda ta shafi wala isa fiha mansukh amma babu da aka shafi a cikin ta wannan yana buƙatar tahqiqi kwarai da gaske ko mu dauke shi bi ma'anar am ana iya samun khas da kuma am da mutlaq wal muqayyad yace nazalat ba'da suratul hajj ta sauka bayan suratul hajj an gane ko akan ra'ayin wanda suka tafi cikin suratul hajj abin nan ce madaniya ce tunda ita suratul munafiquna madaniya ce ko ba ka dan bari yawwa madaniya ce an gane ko ko mu tafi cewa a'a ko da ma mun ce suratul hajji makkiya ce tana farko kana karshe karshen su surar da suka sauka a makka kenan munafiku ta sauka bayan ta amma dai abin da yake nufi dai zance mafi inganci dai nan ya dauke ta dai madaniya ce shi yasa ce wannan ta sauka bayan ta dan sura ta farko da ta sauka a madina ita ce suratul baqara kamar da malamai suka yi bayani الترتيب المصحفي ان من دي بجيرن سورورين القراني daga sama aka dauko daga Fatiha Bakara ita ce sura ta 63 ita suratul munafiqun kenan wa tartibun nuzuli tartibin ta na sauka a cikin al-itqan ita ce sura ta 106 a cikin kuma ayatul mutashabihatul alfaz na Abdullah Tayyar ita ce sura ta 104 da sauka wannan shi ne ad-dirasa al-mawdu'iyya wal adadiyya bi ikhtisar idan muka dawo cikin littafin تناسق الدرر na Imam Suyuti yace aqulu ina cewa wajhu ittisaliha fuskar dace wata bima qabla hada abin da gabace ta ko munasaba kenan anna suratul jumu'a cewa suratul jumu'a zikira fiha almu'minuna an ambaci mu'minnai wa hadhihi wannan kuma ita ko zikira fiha an ambaci addaduhum kishiyoyin su wa humul munafiquna sunu munafiqai wa li hadha dan saboda wannan ne akhraj at-tabarani imam at-tabarani ya fitar fil awsat a cikin wato mu'jam al-awsat nashi littafi ne na hadisi an abi hurairata daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yaqra'u ya kasance yana karantawa fi salatil jumu'ati a cikin suratul jumu'a sallar jumu'a bi suratil jumu'a wato da suratul jumu'a an gane ko qur'ani ɗaya ne adda qara'a bihi a cikin larabci amma saura sai dai ƙara'ahu qara'atul hadith ba a cewa qara'atu bil hadisi an gani ko amma qur'ani kana cewa qara'atu surata kaza ko ko qara'atu bi surati kaza qara'atu bi suratil jumu'a kenan abin nan kana yaqra'u fi salatil jumu'ati bi suratil jumu'a kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin al'adarsa yana karanta suratul jumu'a an gani ko a ranar jumu'a kenan karantawa da suratul jumu'a a cikin sallar jumu'a yana karantawa da suratul jumu'a yuharridu bihal al-mu'minin yana motsar da mu'minai ma'ana an ce motsar da su yana kara musu imani da kuzari wa bi suratul munafiqina kuma yana karanta suratul munafiqin an gane ko a cikin sallar juma'a kenan kuma ranar juma'a an gane ko yafza'u bi hal munafiqina yana tsoratar da mu'minai domin su mu'minai in an faɗi sifofin su za su ji daɗi su ƙara imani shi ko munafiki ana faɗin halayensa tsoro yake ji ina fata ana fahimta ta an gane ko to wannan ya kawo su in ka diba number 2 mai taqiq wani littafi yace akhrajahu al-haythami fi majma'i zawaid an abi huraira sai ƙara tahqiqin shi ya kawo dai bayanai da za a yi yace wa qala isnaduhu hasan wa fihi yaqra'u kenan akwai wata riwaya cikin wata riwaya an ka yafza'u wata riwaya an kawo yaqra'u yaqra'u da ainun bil kafi wato bil aini wal qaf yaqra'u shine yace bil qaf wal ra al muhmala abinda ake nuni yana buga zukatansu domin faza shine tsoro yaqra'u yana buga su shi yasa an ka abin nan kiyama a kirata alqari'a li'annaha taqra'u alquluba bi ahwaliha ahwal kuma abubuwa da mantsu yace to wa tamamul munasaba cikar dacewa anna suratul lati ba'daha surar da za ta zo bayan ta fiha dhikrul mushrikina a cikin ta akwai ambaton mushrikai wa suratul lati qabla aljum'a kuma surar da take gaban jumu'a kenan suratul saffi fiha dhikru ahlil kitabi an ambaci ma abuta littafi min al-yahud wan nasara na yahudawa da kristoci wallati qablaha wadda ta gabace ta wahiyal mumtahana suratul mumtahana fiha dhikrul muahadina an ambaci wadanda an kai alkawali da su min al-mushrikina na mushrikai wallati qablaha wadda ta gabace ta wahiyal hashr ita suratul hashr fiha dhikrul muahadina an ambaci wadanda an kai alkawali da su min ahli kitab daga ahli kitab yace fa innaha domin ita suratul hashir kenan nazalat ta sauka fi bani nadir game da sha'anin kenan fi sha'ani bani nadir ta sauka ga sha'anin bani nadir yahudawa da suka zauna a madina hina nabadul ahad lokacin da nabazu sun ka watsar da al'ahad alkawali wa qutilu sai an ka yake su domin tunda wanda ya ya watsar da alkawali ai shikenan kuma ko ba haka nan bane dama yahuda ai ba alkawali gare su ba ahlu qatrin wa khiyala wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum haka Allah faɗa gari ko ala ayyati hal to imamu suyuti yace wa bidhalika da wannan ne ittadahat almunasaba munasaba ta bayyana qarara fi tartibi hadhihi suwar a jerin waɗannan surori as-sitt guda shidda haka za haka listimaliha domin ta kumshi ala asnafil ummi akan nau'i nau'i ko sinfi sinfi na al'ummomi wa fi fasli wa fil fasli kuma cikin rarrabewa da aka yi bainal musabbihat tsakanin almusabbihat surori masu ƙara da sabbaha sabbaha sabbaha ko yusabbihu bi ghairi hada wurin su li'anna domin ila a suratul muahadina a biyo bayan da surar da anka hadi waɗanda aka yi alƙawli da su min ahlil kitab bin ahlil kitabi na daga ahlul kitabi bi suratul muahadina da surar da anka ambace waɗanda aka yi alƙawari da su min al mushrikin da mushrikai ansabu shi ya fi dacewa min gairihi da wurinsa ma'ana an hankalta mu kulla alkawari da kulla alkawari shi yasa ba a kawo musabbihat musabbihat ba sai an kasa wadansu surori tsakiyar su ya faɗi wannan wa ila suratul mu'minina an gane ko da kuma surar da an ka ambaci muminai nan suratul mu'minin ba yana nufin waccan suratul mu'minin qad aflaha al-mu'minun ba nan yana nufin surar da an ka ambaci muminai a cikin ta yana nufin suratul jumu'a anan intabe bi suratul munafiqina da surar da an ka ambaci munafiqai an sabu bil ghairihi shi fi dacewa da haka da ka kasa tsammanin suratul mu'min ana nufin waccan in gane ko yace to fa zahara bidhalika sai ya bayyana anna al-fasla rarrabewa da aka yi bainal musabbihat tsakanin surori masu sabbaha sabbaha allati hiya nadha'ir wadanda sun yi kamanceceniya da juna to li hikmatin saboda wata hikima ce daqiqa wadda take hikima ce babba wadda ta boyu milladun hakimin khabir daga wanda yake hakimin Allah kenan gwani khabirin wanda yake masani falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah alama a fahama akan abin da Allah ya wato bada na fahimta ko ya fahimtar wa alhama kuma ya yi ilhami ya gode ma Allah ne akan baiwar da Allah ya masa ya ce haza kuma wannan wa qad warada ya zo an ibn abbas daga ibn abbas fi tartibin nuzul a cikin tartibin nuzul jeran ta surori anna suratul taghabun cewa ita suratul taghabun nazalat ta sabga aqibal jumu'ah bayan suratul jumu'a an gane ko kinan kai tsaye ta fuskar tartibin nuzuli wa taqaddama kuma ya gabata nuzulu suratul munafiqina saukar suratul munafiqina kinan ma'ana bayani kan saukarta fama fasala bainahuma ba a rarrabe ba tsakankanin su ko illa li hikmatin sai da hikima wallahu a'lam Allah shine mafi sani karshe kuma ya mai da al'amari dai zuwa ga Allah kenan ba a rarrabe ba tsakanin tagabun da jumu'a tunda ta sabka ne bayan ta kai tsaye sai saboda wannan hikimomi da an ka ambata wallahu a'lam sura ta gaba kuma dalilin kawo muminai kusan munafikai sannan an ka kawo mushrikai biyarsa su munafikai musulmi ne a bayyane kenan gara kafirai ne a ɓoye gara da an ƙara bayanin muminai a kawo su don ka asa tsammanin muminai ne sannan a je zuwa ga waɗanda ba su da wahala amma kaga cikin suratul bakar da yake za a fara bayani na sai aka fara da muminai tun da farkon qur'ani na an gane ko dan a gane su sai aka zo zuwa ga kafirai waɗanda ba su da wahalar ganewa sannan sai aka ce zuwa ga munafikai masu ruwa biyu masu ruwa biyu saboda can farkon bayani wallahu a'lam to sura ta gaba sai suratu taghabun at-taghabun ciwowa inji malaman zauri ko kuma hasara an gane ko ko ko bambanci an gane ko yau mai jama'ukum yau mai jama'i zalika yau mutaghabun an kira kiyama yau mutaghabun ranar hasara ranar ciwowa inji malaman zauri an gane ko ranar da a ci mutum wato kinan ma'ana zai zai tafka asara ko ko ranar bambanci saboda nan ne bambanci zai bayyana wasu su ɗaukaka wasu kaskanta Allah kai mu sarki da kaskanci na duniya da na lahira madaniya ta sabka a madina adadin ayoyinta tana da ayoyi guda goma sha takwas ba bancin wani saɓani ba a iya nan karamin bincike da na yi adadin haruf tana da haru adadin harufanta tana da suratul tagabun ko tana da harufa 780 kaga sun yi tarayya da ita da suratu almunafiqun ita ma harufanta 780 adadin kalmominta tana da kalmomi ɗari da kalima ɗari da tamanin gani ko? adadin haruffan suratul tagabun harafi dubu ne da wato saba'in wancan na suratul munafikun na mun ka ɗauka tana da harafi dubu da harafi saba'in sannan tana da kalmomi ɗari biyu da arba'in da ɗaya idan aka cire sufi da ila ba za a sasu ba abdullah tayyar ya ce fiha nasikhun a cikinta akwai ayat da ta shahi hukuncin waɗansu ayoyi wale su fiha mansukh amma babu da aka shafi a cikinta yana buƙatar tahqiqi at-tartib al-mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 64 ita suratul taghabun wa tartib nuzuli tartibi kuma na sabka cikin al-itqan ita ce sura ta 111 abdullah tayyar kuma ya kawo ta a cikin ayatul shabihatul alfaz sura ta 108 da sauka nazalat ba'da suratul jumu'a ta sauka bayan suratul jumu'a wa qabla suratul safi kafin kuma suratul saf an gane ko kenan a matsayin ta na sura wadda take madaniya to wannan shine ne a takaice shine wato bayani akan ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar suratul taghabun a cikin tanasuqud durar imamu suyuti yace aqulu ina cewa lamma waqa'a lokacin da ya afku ko ya zo fi akhir suratul munafiqin fi akhir suratul munafiqun kaga sai mabniyun alal hikaya a ƙarshen suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abinda mun ka arzita ku an gane ko imamu sa'adi a farkon bakar ce da Allah ya ce mimma razaqnahum daga cikin abinda muka arzita su ya nuna cewa kenan arzitawa ta Allah ce dan kaka sa tsamanin wayonka na baka arziki min wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka arzita ku min qabli an ya'ti ahadukum al-maut kafin mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ku al-aya yace to aqaba sai Allah ya biyo bayan wannan bayani bi suratul taghabun da suratul taghabun li'annahu domin an ce qila an ce fi ma'anahu a cikin ma'anarsa innal insana lalle dan adam ya ci yawmal qiyama zai zo ranar tashi alkiyama wa qad jama'a malan ya tara dukiya walam ya'mal fihi khairan bai aikata alkhairi ba fa'akadahu warisuhu sai wanda ya karbi duke shi ne magadinsa bisu hulatin cikin sauki ya same shi bagas min gairi mashakatin ba tare da ya sha wahala ba fi jam'ihi a cikin tara shi ita dukiyar kenan kenan wajen tara dukiyar tun da dukiya da hausa mace ce da larabci ne mara yake na mishi fa'amfaƙahu sai shi mutumin nan ya ciyar da wannan dukiya fi wujuhil khairi a cikin fuskokin alkhairi ko ayyukan alkhairi fal jami'u wanda ya tara dukiya muhasabun za a yi mishi hisabi mu'azzabun za a adabtar da shi ma'a ta'ibihi tare da cewa ya sha wahala fi jam'i wajen tara dukiyar wal warisu wanda ya gari dukiya muna'amun za a ni'imtar da shi musabun kuma a bashi lada ma'a suhulatin tare da sabu suhulati wusulihi ilayhi tare da ya same shi cikin sauki dukiyar ta isa gare shi cikin hanya mai sauki wa zalika huwa at-taghabun yace wanga shine a hasara eh kaji dan buldo ce kaji hasara can na ƙara kaji hasarar can na kara ya ga zaura ya zaburo zai kama hannun mata wanshe ce tana dakan tsaba ya ce ko da ya ja hannunta da karhi kawai sai abin ga tabariya ta jaye turmi ya ce sai hangi tsaba can ta zobe ko da juya sai ga awaki sun kewaye su sun can ya ce to kaji hasarar can na kara a gane ko ya ce to farta bata sai ya kullu bi akhirin suratul mazkura da surar da an ka ambata fi ghayatil wuduhi ya ce wato abu ne wanda yake a fili matukar kai abin nan bayyana wali hada qala huna shi sa Allah ce wa anfiqu khairan li anfusikum ku ciyar shine mafi alkhairi gare ku ma'ana shine alkhairi gare ku ba mafi alkhairi ba don in baka ciyar ba ba wani alkhairi nan maslubul afdaliyya ake kiransa wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda an ka tsare shi daga rowar ran shi an gane ko fa ulaika humul muflihun wadannan su ne sun karabauta ta haka rowa ba dabi'a ce mai kyau ba an gane ko kuma nan shuha malaman lugha suna bambanta sun kace akwai bambanci tsakanin al-bukhlu da ash sun kace al-bukhlu shine ruwa ash kuma shine mutumin da yake da dabi'a ta ruwa ko da talakani dan akwai mutumin da ya kawata Allah ya bashi kuɗi don ya azabtar da mutane talakana suka ja ce bari in iska in ni kuɗi sai sun gane kuɗi kaga irin wanga ai matsala da to shi ash an gane ko cikin al-furuqul lughawiyya suna kawo shi an gane ko wanda ya mutu ya diba cikin furukun lugawiyya zai ga malamai suna kawo kalmomin da suke da irin wannan kuma ko cikin ulumul qur'an da suna kawo su mun gane ko sannan kuma shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a su yake cewa rowa tana da ciwo amma babu rowar da adda bakin ciki wato kuma wanda akwai hasara cikin ta irin rowa ta ilimi domin da an yi rowar ilimi to kina an halakar da al'umma amma rowar duki an ka hada mutum mashi da tashi ne bi tashi ba shi kenan ba kuma wani zai basuwa amma ita ruwa ilimi an ka yi to al'umma ta tafi cikin bala'i Allah kai mana sani wa aidan yace kuma fi akhfa fi akhiri tilka karshen wannan an gane ko la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ina nufin cikin suratul munafiqun ke wa fi hadhihi a cikin wannan kuma kenan tagabun yake nufi inda ma amwalukum auladukum fitna da diyan da ma da dukiyoyinku da matan fitna ne jarraba ne an gane ko eh shi yasa in ka tara musu kuɗi sai su sai su fara jiran mutuwarka ko su yi reunion a ga yadda za a yi ko a ƙare da kai da su da uwayen su ma gaba daya in uwayen sun ba su dama ko kuma a ɗauko salula a buga ce to an ce baba shi na da gida kaza kuma yana da miliyon kaza cikin kont kaza yana da miliyon kaza cikin account kaza shine kont ce to kaga an ce mallamai sun ce mata mutu ya mutu ya bar mata suna so ɗaya bisa takwas mu kuma ɗaya muna da abin da ya saura to mu kuma mu kaza na to maza suna da kaza mata suna da kaza kenan ni ina samun kaza da na yayin da na shirin to mai sani bar shi da abin kowa zai rikan wani Allahu alam sannan ko ya ka ta ce ce mai gadi ya wuce in ubun su ya wuce shiga gida ta ce mai gadi ya wuce wai mai tsare musu dukiyar da ya tara musu Allah ya kyauta wa hadhihi aljumla ita ko wannan jumla yace to katta alili tana matsayin kamar sababi ko dalili na illa litilkal jumlati ga waccan jumla don an ce gasu shagaltar da ku to dan mina Allah ce gasu shagaltar da ku saboda su fitina ne shi da bane mamusu yake son yace walidha don haka ne dhukirat ala tartibiha sai an ka jeranta su domin abu bai a gabata akan illa shi ina fata ana fahimta ta sai an ka faɗi hanin da an kai muku la tulhikum to kuma me dalilin da aysa an ka hane ku don su fitina ne ina fata ana fahimta ta illatun nahi domin akwai illatul amri akwai illatul nahi to latul hukum nahi na to illatul nahi li annahum fitna jaraba ce Allah ya murmur kyau wa qala ba'dhum imam su ce sashen ya ce sashen malamai kenan kaga nan da yake ba magana shita ba amma da ta ibi sai ce wa qala ba'dhum lamma kanat as-sura lamma kanat suratul munafiquna dan saboda lokacin da suratul munafiquna ta ce mabniyun al-hikaya ra'su 63 sura ita ce ta kan 63 an gane ko kenan sura ta 63 wa aqibiha ko wa aqabaha sai Allah ya biyo bayan ta bitagabun tagabun li yadhhara tagabun don ya nuna eh
ushira fiha ila eh ushira fiha ila wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai an kai nuni zuwa ga mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi da yace walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta mata rai ba idan lokacin mutuwa ta zo fa innahu domin shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata ya mutu ala ra'si thalath ala ra'si 63 sana shekara ta 63 akan ta kenan yanci akan ta kenan cikin ta wa aqabaha sai kuma Allah biyo bayan ta bi tagabun da tagabun su da ke nuna hasara li yadhhara tagabun dan hasara ta bayyana fi faqdihi sallallahu alaihi wasallam cikin rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su yin shirke kira al-ijazu al-adadi fil qur'an al-karim ina ganin Dr. Ayman Suwaid babban malamin nan kalmul qira'at na duniya yayi al-ijaz al-adadi fil qur'an al-karim al-ijaz al-adadi fil qur'an al-karim to amma waɗannan wasu 'yan cirani na ijaji sun shiga cikin shi sun yi ɓanna sun yi ta kawo lambobi na iska sai an yi hattara eh ba kowa na aka yarda da magana ta yi ba sai an bincika an gane ko kaga wanga nasu istinbati yayi 63 su ne shekarunsa kuma sai su rubuta gaban ta biyo don ta nuna asara kaga yayi an gane ko kuma ka jibi littafin ijaz al-adadi na Ayman Suwaid amma ba duk wasu yau sun iska sun zo sun rubuta ƙarya da wasu abubuwa waɗanda ba su da kai ba su da diki sai ga ma wani abin da ya kama kuskure na ba haka nan bane kaga irin wannan sai su sa ai shakka game da alqur'ani Allah ke mana tsari mun gane ko eh wanda ke tsararre mai eh da yake tsararre ne da sai a nuna kuskure na sun kai amma ai shi kahiri da munafiki da kuma wanda ka son hisabu wannan ai bai ma yarda da ba bane ka so kenan ina fata an fahimta Eh, abin da ka so kenan ce to kai kaji sun ce kaza kuma yau sun dawo sun ce kaza ai ba qur'ani bane ya kuskure shi mai yin abin shine ya kuskure an gane ko shi qur'ani wa innahu lakitabun aziz Allah ce ya buwaye kowa da kowa in ana bari a bari in ba baka imanin to ya buwaye ka dan ga America nan duk technology su sun kasa yin sura guda har yanzu kuma Allah ya ce in ana so ayi fa'atu bi suratin bi mislihi duk malaman falsafa da na technology da na koce tsaya da akwai duniya su 2006 in ba manta ba ko 2006 da daga nan ba manta ba America ta yi qur'ani ta yada ga duniya sunan shi furqanul haqq an ka watsa shi cikin internet shi na ina kwanakin nan ba a jima ba 'yan shekaru ga su ci shekara ko biyu ko uku bari na dai manta sun yi musallasu tauhid wani qur'ani da sun ka buga sun ka yada shi wajen kuwaita da sauran kasashen laraba saboda 'ya'yan laraba su tashi babu qur'ani kaga ana sawa doka a hana karanta qur'ani a masallatai ko sai a ce sai dan kasa zai karantar da qur'ani amma kuma sai a kawo musallasu tauhid na kasashen turawa a yada saboda qur'ani shi ta da cikin kasashen musulmi ko ko a ce a'a yanzu ba akwai mayar qur'ani sai sun kai yan shekara 18 sun zabi su zan su karanta su karanta qur'ani kato dan shekara 18 ya balaga mai bugun katanga yanzu da zaka ce sai karanta qur'ani wa ilan ku sashi ban ba da Allah Allah ya kyauta don ka duk wasa ne da addini Allah kai mun sani sura ta gaba wanda za mu kawo sai wato abin nan suratul talaq suratul talaq a cikin dirasar adadiyya al-mawdu'iyya ta sauka ne a Madina an sanya mata suna suratul talaq domin kalma ta zo ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa kinan ya kai annabi idan kun ka saki mata waɗansu malamai suka ce nan an ce ba a ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtan nisaa tashrifan lahu sallallahu alaihi wa sallam kinan sai zamanto al'umma shi za ta biyo bayan shi ne dan tallaqtum shi ake nufi wasu ka ce a ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi idza tallaqtumun nisaa idan ka saki mace da kai da al'ummarka kinan sai zamanto nan ba lit ta'zimi bace wato lil jam'i ne alamatul alamatul jam'i akwai maganganu na malamai akwai matan da manzo sallallahu alaihi wasallam aka rawato ya sake su kuma al'ummar shi ta yi saki kuma saki gashi nan har ya zan barkatai yanzu ya kamata a yi bincike kan asbabu talaq ko asbabu kasrati talaq an gane ko alhissiyya wal ma'nawiyya al ijtima'iyya wal iqtisadiyya wat tarbawiyya wal i'lamiyya wal wal wal wal wal wal wal wal ga sunan bincike ne mai yawa malam bello dole sai an tashi tsaye suna da yawa a ilamiya suna da yawa duk fina-finan da kaga ana kawowa waɗanda ake kawo waɗanda ake sa kasashen musulmai ai duk yawan saki na sai a gudu mace ta yi kwance kasa ta yi yan boko sai wadda ta yi boko ta yi tabarau haka tabarau glass kenan shi na kici ma glass ver da faransanci sai ta daga glass kenta ta yi haka ta kalli ta bashi ba ta bara mai bari to kaga yanzu wai abin da ake koya ma ɗayan mu kenan to ya zama to mace ta bara ma mijinta mari da zancen aure da zancen yadda za a iske ta ai akwai matsala na fata ana fita attention moi je connais mon droit da kai mata mata magana ke ce ta yake dauke mai kaza sai ta ce non non attention moi je connais mon droit to ina alme ga yi jiwa moi je connais mon droit to da haka abubuwan suna da bukatar ɗaliban ilimi su bincike Allah ya kyauta wa tusamma ana kiranta suratul nisa'i sughra suratul nisa'i karama saboda akwai wata suratul nisa'i kubra ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahid ko kuma suratul nisa al-qusra an gane ko gajeruwa domin cewa sokura karama wannan ita to kaji cikin qur'ani akwai karami akwai babba amma an ce gajeruwa shi na an huta malamai suna da istilahat da suke yi an gane ko eh adadin ayoyin ta tana da ayoyi 12 an gane ko a cikin adad al-hijazi in an ce hijazi ana nufin almadani wal almadani al-awwal wal akhir da kuma al-makki wal kufi cikin adadin kufi da wa dimashqi da kuma dimashqi kenan dukkan su aya 12 ne aya 12 fil hijazi wal kufi wad dimashqi sannan tana da aya 11 fil basri a cikin adadi al basri an gane ko wal himsi da adadi na hims adadin haruffanta tana da harafi dubu ɗai da ɗari ɗai da saba'in ita suratul talaq dubu ɗai da ɗari ɗai da saba'in adadin kalmominta kuma tana da kalma ɗari biyu da saba'in da tara ɗari biyu da saba'in da tara banda fi da ila da sauransu ba a sa haruffa ciki abdullah tayyar ya ce a cikin ayatul mutashabihatul alfaz fiha nasikhun a cikin ta akwai ayat da ta shafe hukuncin wadansu ayoyi wa laysa fiha mansukh amma cikin ta babu wanda an ka shafe wannan da buƙatar tahqiqul ilmi da kuma abin da yake nufi da annasikh wal mansukh ترتيب المصحف إن عندي بترتيب نسور القرآن إتجي سورة ستين دبير إن كأوكو دقا سما والترتيب النزولي ترتيب تنسوكا أتهم الإتقان إتجي سورة تقري دسوكا أما عبد- الشيخ عبد الله الطيار يا كاوت سورة 99 دسوكا أتهم آيات المتشابهات الألفاظ نزلت بعد سورة الإنسان تاسوكا باين سورة الإنسان هل أتى على الإنسان كما كبا كو هل أتى على الإنسان وقبل سورة البينة تاسب كغاب- كافين سورة سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة wannan shine takaitaccen bayani game da suratu wato at-talaq a takaice kenan ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar a cikin littafin ta nasu ƙuddurar imam suyuti ya ce suratu talaq a ƙulu ina cewa lamma waƙa'a lokacin da ya abku komai ya ko ya zo fi surati tagabun a cikin suratu tagabun inna min azwajikum wa auladikum lalle daga cikin matayenku da ƴaƴanku aduwwan lakum akwai makiya daga cikin ku wa kanat ta kasance adawatul azwaji kiyayyan mata tufdi tana kai ga ila talaki zuwa ga saki ko ba kadan bane tunda an ga ce mahaushe ce maganin kiyayya rabuwa maganin kwadai la sauta wa adawatul auladi adawa ta yaya qad tufdi ila alqaswa tana samun mutun zuciya sai ta kekeshe ta bushe wa tarkul infaqi alaihim kuma ya bar ciyar da su ko ba haka nan bane tunda kato ya zai katon kaddara ya zan bai aikin komai ai kaga sai a samu matsala eh akwai wani mawaki da ake ce mai na ganin ko dan indo na Kano yake yace in kato ya zan bai noma yace da shi da buhun dawa da da chawa da dai ko bari ko buhun lalle na ce ko ba haka nan bane to ka gani katon kadara na kai na cishe shi na ɗauka kamar baka san komi ba ya iya faransa ya iya angali amma bai iya neman maka ne abincin da zai ci ba na swahi da na da dare mai cishe ka shekara ashirin talatin don bai jin faransa bai jin angali shi da awawa kai kai da ka iya faransa da angali baka iya neman abinci ba kai marayi kato marayi kato marayi wanda ya uba ne mutu bai sai da zai yi ba sai dai ya koma mula ko ya koma shaye-shaye dan an koya ma faransa da angali yau shi angali zai zai ci ɗauko da ke so ka ci ko dictionary ko ba shi da ba dauko dictionary shi baka to kaci kin sa turawa sun daina yo mai saniya da mai dictionary mallam mallam wani nahi ni da kana bani saniya in twatsa nono in sha kai rike dictionary ai sati guda mu gani ni da kai wanda zai kai labari dictionary shi a dictionary eh an gane ko Allah ya kyauta eh ya ce to a ƙaba zalika sai Allah ya biyo bayan wannan bi suratin fiha zikru ahkamit talaqi sura da ta yi bayanin hukuncin sake sake wal infaqi alal auladi da kuma ciyar da ƴaƴa ko wal mutallaqati da kuma wanda an ka saki bi sababihim saboda sakin matan yadda za a ciyar da su ita suratul talaq sai ta yi bayanin eh, yadda za a mu'amala su tunda yan adawa ta zo kaga saki na iya zakkowa idza talaqtum nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda sannan kuma an kai zancen bayan idda an kai zancen ciyarwa an gane ko an askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudaruhunna litudayyiqu alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahunna an kai zancen ciyarwa akan su ma'ana musulunci kaga wanda ga cewa zancen kare haƙƙin mata mace ko sakinta an kai musulunci ya faɗi haƙƙinta hatta da ɗan da a cikin cikinta in tana da ciki an ka ce gashi hukuncin shi kayan ya zo duniya balantana ma in ya shigo cikin duniya Allah ya dora maka ce ga yadda za ka yi ka hukunci nauyin iyalinka su kuma aure can wajen su sosote na kamfani na kana aiki tana aiki a buɗe akawunt guda kowa bai da izinin shi ɗauki kuɗi sai ya tambayi wani sai da izinin wani sosote ta kuma can ba zobe na aka kai mabacci to ina wannan kasashen indiya da gabashin duniya kuma wacce ta kama namiji sadaki sannan a ɗarma aure in ba haka nan ba kuma kashewa masu kai wani lokaci akwai wani mutum yake bada labari mun yi karatu da shi dan kasar burma ne wanda suke cewa myanmar yake bada labari wata mace da wani aure ta ta yi alƙawarin za ta kawo sadaki ba ta kawo ba lokaci ya tafi tsawo sai ga shi ya tashi aiki gashi ya yi auren kuma ba a kawo sadakin ba sai ya kashe ta to mu ko ga munan ka aure mace ka kai mata sadaki kuma uh, ka- kana wahala kanta tana son a barta ta zuwa neman kuɗi ta son ta zauna kamar batura da arniya saboda kasashen gwarawa gane in ka mace ta ga dako mace ta ga neman kuɗi ta ɗauki nauyin namiji shikenan abinda an kai kina yau mace tana dako mallan ta ina tana dako ta yi zuwa Ijiya ta na gona.
eh malam bello Bakiya ta tsaya bakin bakin mangara.
Eh.
Suna sauke bal.
eh Suna hawa ita jawa.
da kosho da da da da da gini duk suna ganshi to kaga irin wannan mace jikinta ya tsandare ina mace jikinta ya kuma kamar na dan catch kamar na dan box wrestling shine shine catch kun gane ko wani wani wani wani wannan mace ina wannan ba mace ta ba mallan kato na ga wurtaccen kato na to kaga irin wannan rabuwa na suka yi ma matansu dan mace da ta ina tana daukar kayan alramma namiji bai iya cewa ihe tuna hito da ita tana iya game shi ka katanga shi ke eh in tan manne ka katanga to in ba hadiya ba sai dai a cece ka koko ka zangawa hasara ta shi sa matan mu inda an kai sojojin nan sun ka tai sun ka dan yi aiki na sati guda da tun mace da ta dawo ne musamman matan Nijar da matan arewacin Najeriya zaka iske sun sun shiga taitayin su amma mu na kana ba mace kuɗin kamiya tana ma hannu haka wai haka na za ta amsa a karkace ko a je nan ka tafi Allah ya saka ka Allah ya kyauta amin amin sura ta karshe wadda zamu dauka saboda lokaci ya ya tafi sai suratul tahrim ita ce sura ta karshe da zamu dauka a yanzu insha Allah ta'ala suratul tahrim sura ce wadda yake eh, ta- ya- ya zo a cikin ta kenan sura ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak madaniya ce sura ce madaniya wato samma suratul nabi ana kiranta sura annabi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak an gane ko wato samma suratu lima tuharrimu wasu suna ce masa sura lima tuharrimu an gane ko wasu kuma suna kiranta eh, suratu eh, abin nan eh, eh, at-tahrim kenan Eh, suratu tahrim shine wato sura- sunanta suratu allima tahrim allima tuharrim kaga lima harafi na sai sun ka kawo rayin alfi wallam sai sun ka ce allima tuharrim sun maida shi ma'arifa ya koma suna an gane ko ta adadin ayoyinta tana da ayoyi sha biyu ban cimma wani sabani ba iya karancin bincike na adadin haruffanta tana da harafi dubu da bakwai dubu da bakwai sannan adadin kalmominta tana da kalma 254 abdullah tayyar ya ce la nasikha fiha babu ayar da ta shafe hukuncin wata aya a cikinta wala wala mansuha kun babu wadda an ka shafe tartibin ta na jerin surorin alkur'ani an ɗauko daga sama a tartibul mushafi ita ce sura ta 66 a tartibul nuzuli tartibin ta kuma na sauka ita ce a cikin al-itqan ita ce sura ta 109 abdullah tayyar kuma cikin uh, ayatul mutashabihat ya kawo ta sura ta 107 nazalat ba'da suratul hujurat ta sabka bayan suratul hujurat wa qabla suratul jumu'a kuma ta sabka kafin suratul jumu'a wannan shine a takaice ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar al-muta'alliqa bi surati at-tahrim an gane ko suratul tahrim a cikin ta nasu kudurar imam suyuti ya ce a kulu ina cewa hadhihi sura wannan sura muta'akhiyatun ta dace an gane ko daga kawanceceniya ne wato yan uwantaka ma'allati qablaha tare da wata gabace ta bil iftitahi ta fuskar budewa bi khitabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da yin magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waccan ta bude ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa wannan kuma ta bude ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak وتلك مشتملة على طلاق النساء واتشان تاكم شي بيان سكن ماتا وهذه على تحريم الإيلاء wannan kuma akan haramtar da wato rantsuwa kace karance ba za ka taki matarka ba ko ko koyan gakka tunda Allah ya halatta maka wa bainahuma min almunasabati ma la yakhfa yace kuma akwai munasaba wadda ba ta boyuwa misali an gane ko saki halat ne haramtar da matakka da kuma koyan gakka haramun ne tunda Allah ne ya halatta maka ban sani ko mun fahimta ba shi ma saki an ce halatta na ba ana nuna duk saki a halatta ba sai wanda shari'a ta yarda da shi tunda akwai sakin da ba akwai at-talaqu sunni akwai at-talaq al-bid'i ka wani ya ya sace wannan magana ke mun ce saki halatta na kai tsaye mun gane ko sannan wadanda ke cewa ya an ce ya ayyuhan nabiyyu ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai to wannan aya ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa ai tallaqtum ba shi kadai ta shafa ba sai in an ce a tufidu ta'zim sai a ce to wannan magana su tana nan amma an ce tallaqtum ya shafi dukkan jama'a to kenan ba shi ake nufi ba eh ko ku sun ka ce a'a an ce ya ayyuhan nabiyyu ko da an faɗi al'umma to nan maganar da shi take farawa sannan take ga al'umma amma an ka ce ya ayyuhan rasulu ta shafi al'umma ne gaba ɗaya da shi da al'umma ba wai ta fara ne da shi ba ban sani ko mun fahimta ba ko ko ta shafi al'umma sani ma shi kadai ban da shi walamma kanat tilka in an ce ar-rasul walamma kanat tilka lokacin da waccan sura ta kasance fi khisami nisa'il umma a cikin jayayyan mata al'umma an gane ko qadiyar ta shafi jayayya da mata na al'umma gaba daya zukira fi hadhihi a cikin wannan sai an ka ambaci khusumatu nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khusuman matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban matsala kenan i'zaman li mansibihinna don girmama matsayin su an yuzkarna ma asairin niswati da ambace su da sauran mata fa af fa ufridna sai an ka kebance su bi suratin da sura khassatin wadda take bantatta wali zalika yace dan haka ne khutimat sai an ka karkare ta ko khatamat ta karkare ita surat bi dhikr bi dhikr bi dhikr imra'ataini da ambaton mata biyu fil jannati a cikin aljanna asiyata wato imra'ati fir'aun asiya matan fir'auna wa maryama ibnati imran da maryama diyar imrana manyan mata na annabka sura ce da ta yi bayanin manya-manyan gidaje eh manya-manyan gidaje da na da na imani da na kahirci Ah, to gidan fir'auna ba gidan kahirci na ba ai ai karshe na kenan Eh, gidan manzo Allah sun karshen imani kenan ina fata an fahimci kenan to shi talaka nan da yace husuma da mata saboda an ce sakin mata abin da ke kawo musulmi ya sakin mata ta ai galibi husuma ne to kuma sai aka yi husuma da ta fa- ta faru gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ke wannan sai an yi hattara don yan shi'a suna fakiya da su ce an ce ai an ce asarabuhu in tallaka kunna yana yiwa in ya sake ku ai Allah in ya bashi izini ya sake ku shikenan an yubaddilahu azwajan khayran min kunna Allah ya musanya mishi da mata wanda sun kafi ku alkhairi to ai bai sake su din ba balantana ka ce wani abu dan shi'a Allah kai mana tsari da mummuna akida dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama tuzuri Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh